الجمهورية زنا وأن وأن همز ولمز أبس سخرية زنا وأن ينظر أجنبيا ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يهل أو بالشفاعة أو الدين وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن ولم تجز صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة الولا ولا رر الخلق بسخط الحالق فالله أولى بالررى من فاسق وقال لا طاعة للمهلوك في معصية الحالق خير منقف wa bashi haka guda shida kenan hamzun wa lamzun abasun suhuriya zinan wa an yanzura ajnabiya walazzatun bi sautiha wal akalu bi ghairi dibin nafsi la yahillu aw bi shafa'ati aw ad-dini wa an yu'akhira salata an waqti al-hasan wa lam tazu subatu fasikin wala jilasu huduna daruratul wila ولا رر الحلق بساد الحالق فالله أولى بالررى من فاسق وقال لا داءة للمهلوك في مأسية الحالق خير منقف حمز hakanan yana cikin abin da yake ya haramta ga mutum ya ringa sinde da hannu wato ya ringa nuna wani abu da hannu don kada wanda suke wajen su san me ake wallamzu ko kibce da idanu ya ringa kibce da idanu hamzu shine wanda aka yi da hannu ko da kafa lamzu ko wanda aka yi da ido ko da harshe wasu kuma suka ce da hamzu da lamzu din duk suna zuwa a kowanne daga ciki yanda mai mutaru siha kenan ya bayyana cewa dukkaninsu ɗaya ne dai da hamzu da lamzu duk ɗaya ne kenan a basu hakanan wasanni shi dai kibce ko sinɗe abu ne wanda yake wato an yi bayanin aibinsa wasu malaman suka ce shi bambanci tsakanin hamzu da lamzu shine shi hamzu abinda yake nufi ka aibata mutum a gabansa a gaban mutum ka ci mutuncinsa ka aibata shi lamzu kuwa kai da shi baya nan ka yi da shi baya nan shi dai da hamzu da lamzu da ƙur'ani da hadisi duk sun zo da bayanin cewa haramun ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a ƙur'ani wailul li kulli humazatin lumaza wailul li kulli humazatin lumaza kuma hafiz abu shehi asbihani ya ruwaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa alhammazuna masu yin sinde wallan mazuna da masu kimce wal masha'una bil namimati da masu yawo da annamimanci albaguna lil bura'il anata masu neman wahala ga wanda ba ruwansu mutum bai laifi ba a ta kokari sai an kala masa to ya shuruhumullahu fi wujuhil kilabi wa'annan a ranar alkiyama Allah zai tashe su da fuskar karnuka sai mutum ya mutu da suran mutum amma kuma a tashe shi a ranar alkiyama da surar kare wal iyazu billahi a basu hakanan wasanni a wato shi ma haramun ne shi mutum an kawo shi wannan rayuwar ne don ya bauta wa Allah shi yasa ba an kawo shi don wasanni ba manzala alaihi salatu wassalam yake cewa duk wani wasa da zai dauke wa mummuni hankali ba daidai bane banna ne sai guda uku kawai shine mutum ya wasa da matarsa ko ya ladabtar da dokinsa wato ya koya wa dokinsa tafiya ko kuma harbi da baka kuma ibn rushdin yake cewa ba daidai ne ba mutum da gangan ya je wajen da ake wasa ko ake warge wato shi kansa a harare da yake akwai ta'alikin shi kansa wanda ya wannan waken kai da yake akwai ta'alikin da yawa waken nasa yake cewa a wannan ta'alikin wato shi wasa a wanda ake kira a basu shine duk wani wasa da yake an samu dalili bisa hana shi ina misali kamar caca kamar ludo kamar karta kamar to wannan shine a basu shine wanda yake ya haramta amma akwai a cikin wasanni wanda yake mandubi kamar wasa tare da mace ko yara ƙanana akwai wanda yake ja'izi kamar kakaci da aboki akwai kuma wanda yake makaruhi shine in yi yawa kamar da abokan ya zamo ya yi yawa ya zo dai a hadisi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana min dadin wala dadu minni ba ruwa na da wasa ba ruwan wasa da ni ashe ko wanda dai yake na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai sai ya kiyaye wannan matsayi na manzo ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana min dadin wala dadu minni kuma ya zo a hadisi da cewa min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni mutum ya ba abin da ba ruwansa da shi to alama ce ta cewa musuluncinsa ya yi kyau mutum ya ringa faɗawa abin da ba ruwansa da shi ya nuna ashe kenan addininsa bai kyau ba wanda wannan ɗaya ne daga cikin hadisai guda hudu da aka ce a kansu ma gaba ɗaya musulunci yake kewayo ko umdatu dini inda na kalimatun arba'un min kalami hairil bariya ita ki subuhatu wa zahar wa da'ama laysa ya anika wa amalan nabiniya to suhuriya haka nan tsayawa yin izgili a ringa izgili da wani ko da wasu cewa ai wane bai isa ba ba daidai ba ubangiji ya faɗi haramcin wannan a ƙur'ani يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ya ku wanda suke mummune ba daidai ba ne a ce a samu jama'a mummuna a ce wani a ciki yana izgili da wani wannan ba tsari ba ne na musulunci duk musulmi ka gane dan uwanka ne kuma yana da matsayi wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa duk wani hali da ka ga ya fada ba daidai bane ka izgili da shi tayo ya fada talauci ne tayo ya fada wata tawaya ce dangane da hankali ko abin da ya kama da wannan to duk wannan dai bai baka damar ka ce za ka izgili da shi ba bai baka dama ka ce za ka izgili da shi ba baka san matsayin da yake da shi a wajen Allah ba subhanahu wa ta'ala kuma manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi hasabi mar'in min ash-sharri an yahqira ahahul muslim a ce mutum ya wulakanta dan uwansa musulmi to ai lalacewar da ya haye hakan ta kai inda ta kai lalacewa ce babba mutum zai har ya zama yana wulakanta dan uwansa musulmi zina hakanan kuma haramun ne zina hakanan haramun ne zina wa azabu sahibi fi jami'i sassadi aka ce shi wanda ya zina in an tashi masa azaba azabar duk jikinsa ne yake samu li'annahu yaltazuhi ne zini fi jami'i badani dan yana jin daɗi wakacin da ya zina da baki ɗayan jikinsa shi yasa wato in an tashi azabar ba ɓangare ɗaya ake ba malamai suka ce yana daga abin da yakan taimaka wa bawa barin zina da barin hanyarsa a ce bawa ya lizimci karanta kul a bi rabbil falak bayan duk wata sallah ta farilla bayan duk wata sallah ta farilla idan mutum ya lizimci karanta suratul falaki to yana daga abin da yake kare shi daga zina ko ta farkunan zina hakanan kuma malamai suka ce yana daga fa'idoji wanda yake an gwada don samun kwantar da sha'awa wakacin da sha'awa ta motsa ga mutum wato kullum ya ringa karanta wannan addu'ar har sau goma sha takwas shine bismillahir rahmanir rahim ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslili sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi da fata ainin wala aqalla min zalik bismillahir rahmanir rahim ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslihi li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi darfata ayn wala aqalla min zalik to ya dore akan wannan a kullun ya zamo zai karanta 18 to zai zamo ya samu duk sanda sha'awa ma za ta motsa masa sai ta koma ta kwanta to shi zina akan faɗe shi zina da ƙasaro akan ce kuma zina zina Uh, wato mutanen najdu banu tamimin su zina'u suka fi cewa da ƙarin alhamza a ƙarshe kamar yadda faras da yake faɗa a ya aba haririn man ya zini yi urab zina'u a ba halirin manyan ne rab zina'u to ya kawo shi zina'u wa an yanzu ajnabiya hakanan haramun ne ya tsaya kallon wadda take ba matarsa ba ba kuma 'yar uwarsa ba da yake ba aure tsakaninsu shine ta zamo ajnabiya kenan ta zamo ajnabiya kenan shi wannan malamai suka ce wato aniyar dubanta aniyar dubanta wasu suka ce ma zarar duban nata inda ba a yi gaggawa kawai da fuska ba to ya zamo haram shine yanda mai sharhin risala abul hassan shazali yake faɗa a wato mai iziya a litta ɗaya daga cikin sharhohin da yawa risala tunda shi sai da ya rubuta sharhi ɗaya ɗaya har guda shida akan risala sai da ya rubuta sharhi ɗaya ɗaya har guda shida akan risala ɗaya daga ciki shine ya fi shuhura a nan ko kifayatu ɗalibin rabbani mai hashiyar adawi a kai wanda kusan kamar shine na tsakiya to akwai akwai na sama da shi to a babban ne guda biyu ma duk sama da shi suke to a ɗaya daga ciki ne yake cewa ya harumun nazaru ilal ajnabiyyati haramun ne mutum ya dubi wadda take ajnabiya gare shi gairar wacce wal kafaini in ya zamo wato wani fuska da hannayenta illa lilazzatin sai dai idan fuskar ma za a dube ta da nufin jin daɗi ko hannayen za a duba ta fuskar nata za a duba da niyyar jin daɗi to fayu nau to ko da wannan ma haramun ne wakila akwai wanda suka tafi akan cewa bilman imutlaka a kowane hali ya dubi fuskar ajnabiya haramun ne illa iza kanat ajuzan la araba lirrijali fiha sai fa idan ta tsufa tukuf ya zamo ba sauran wani abu da maza za su gani su kyasa game da ita wala talazzazu min nazari ilaiha wanda ba a jin daɗi da sauraron maganarta ta ziyar mutajalla ita wannan ita ake kira mutajalla ita ce ake kira mutajalla to wato an ce dai shi kallo shine babban abin da yake jawo mutum fadawa halaka yadda wani yake faɗa kullum masa'ibi mabdaha minan nazari wa zamun nari min mustasgari sharari duk wani musiba da za ta afku ga mutum dangane da alaƙarsa da mata abin da yake jawowa daga kallo ne daga kallo ne yadda duk yadda gobara ta kai da girma to ƙarshen ta ɗan tatsatsi ɗaya ne daga ɗigo ɗaya ne ko daga garwashi guda ɗaya ta fara har ta gama to haka ma wannan shi yasa wato aka ce a kiyaya wani yake cewa wa an ta wa kunta iza an salta ɗarfaka ra'idan liƙalbika yawman at abarka manazo ra'aitan lazi la kullahu an ta ƙadirun alaihi wala an ba'arihi an ta sabiru da zarar za ka saki ganinka bara ya duba an ya dubo za ka kyasa to ƙarshen ta ka jefa kanka a wahala kenan don ko ƙarshe za ka ga abinda ba za ka iya samu ba kuma ba za ka iya haƙura gaba ɗaya ba shi yasa mi ka jefa kanka a tsaka mai wuya to ya ka jefa kanka a tsaka mai wuya to kuma shau zan roƙo malamin nan wanda yake masani ne ya yi fice a ɓangarori uku malami ne na hadisi yana da littattafai na hadisi malami ne na fiƙihu yana da littattafai na fiƙihu ga su sharohin risala da ga sharhin da yawa askari wanda ba a samu ba ma hayyo ko ga malami ne kuma na tasawufi wanda a nan ma har ya fi shuhura ko a nan ya fi shuhura an ce kamar na da'ila sai da ya rubuta masa sharhi fiye da ishirin sharhi daban-daban ya yi wannan sharhin an kwan biyu sai ga akwai ko wani waje da ya kamata a ce a ƙara daga can ma aiko ya kamata to bara dai gaba ɗaya a sake ma gaba ɗaya sai ya sake wani haka ya ta yi har sai da ya rubuta sharhi wajen guda ishirin akan kamar na da'ila littafin na na tasawufi to yake cewa duk wanda ya kiyaye ganinsa to Allah zai kiyaye zuciyarsa amma da zarar mutum ya baiwa ganinsa dama ya baiwa idanunsa dama to zuciyarsa ta shiga uku zuciyarsa ta shiga uku walazzatu bi sautiha hakanan jin daɗi da muryar wadda take ajnabiya ko a fili ne ko bayan tsari ka ɗauka wai kasa kasa na wakar mace tana rungwada kana jin daɗi wai ai ba a gaban ka take ba ai ba ba kallon ta kake ba to kowannen din haramun ne shine yake cewa la farqa fiha baina an takuna makshufatan aw min wara'i hijab hurratan aw mamluka zikiran kanal kalam au tilawa au gaira zalim ko amatan Allah take ko kara ko qur'ani take karantawa yanzu jin daɗi da muryarta an yi laifi shi yasa aka ce ai ita mace ko sallah za ta yi a inda aka ce a bayyana karatu to te ƙasa yanda wani ba zai ji ba ta bayyana ƙasa kwarai yanda wani ba zai ji ba shi yasa dan an faɗa shi kunne kamar ido ne hanya ce da shaidan ke bi ya zarci hanya ce da ake shaidan yake samu wato ya zarci to kuma malamai sun ce macen duk da take mai tausasa magana to jin muryarta ma in dai ga wanda yake annabi ce ai haramin ci ko da ma bai nufi jin daɗi da haka ba don wani malami yake cewa wamra'atun zatu kalamin layyini sama'uhu min alharamil bayyini liqasidin talazzuzan amla wa za abtabihil aqfahasi yuhawza wal qayru bit talazzuz ibn al umara afadahu wal adawi yustazhara cewa wamra'atun duk wata mace zatu kalamin hasani wadda yake ta iya rangwada murya ta iya magana mai daɗi sama'uhu a tsaya sauraron murya ta minal haramil bayyin ina daga abin da yake haram a fili likasitin dala zuzan amla wanda yake ya nufi jin daɗi ko wanda ma bai nufi jin daɗi ba wa za a ta bihi al'aqafa hasiyu wannan aqfa hasi ɗaya daga manyan malikawa na tsakiya ya ba da fatuwa da shi fahuza ka riki wannan fatar amma ibnu umar mai sharhi risala ya ce a'a sai ga wanda yake nufin jin daɗi amma ba haka ba bai haramta ba wato shi adawi mai hashiyar sharhin risala ya rinja da magana ta ibn umar to wani malami yake cewa walastu minan nisa'i walasna minni wala atil fujura ila mamati fa inna allaha yanzuru fawqa arshin walau sirna sininan fil falati walastu minan nisa'i walasna minni eh ni ba na mata bane mata ba nawa bane wala atil fujura ba zan taba aikata banna ba ila mamati a hukuma ga Allah fa inna la zuru fawqa arshi don ubangiji yana duba daga burbushin al'arshin sa duk inda kake kake kallon wata ka tabbata fa Allah fa yana ganin ka idan da zai tashe ka ya nuna ka batsayin da sanda kake kallon ta ya zaka ci bayan ya faɗa ma kullil muminina ya gurru min absarihim wa ya fazu furujo wa kullil muminati ya garurna min absarihinna wa ya fazna furujohunna wa ya fazna furujohunna to shi yasa wannan da yake nan wato abdullahi abbasin yake cewa shi wato shaidan yana da matsayi uku a jikin ɗan adam na farko dai yana da matsayin da yake samu daga kallo yana da matsayin da yake samu daga zuciya yana da matsayin da yake samu daga zakarin namiji da yake samu daga wato hayya motsa zakarin namiji ya ji yana sha'awa to wal'akar hakanan kuma haramun ne a ce za a ci bigairi ɗibin nafsi ba tare da cewa shi mai abin da za a ci ransa ya daɗi da haka ba to la ya hillu haka ɗin bai halatta haka ɗin bai halatta shi yasa akwai wa'anda suke cewa ai ko wucewa za ka yi aka yi ma ta yin abinci ka zo ka ci ba daidai ba ne don wani lokacin wannan ta yin ana yi ne ba wai dan zuciya ta so ba dan ana jin kunya kaka wuce ba a ma ta yi ba ka zo kana cewa an ma ruwa shi yasa kenan ya zama bi gairi ɗebin nafsi Allah ku ya faɗa la ta kulu amma da kun laina kun bil baɗil shi yasa wasu suka ce haka ai ba daidai ba ne wasu suka ce haka ɗin ba daidai ba ne amma malamai da yawa suka ce in ya fahimci cewa wanda ya masa tayin ya yi masa tayin ne da niyya ya ce ya zo ci din to wannan in ya ci ba laifi wannan dan ya ci ba laifi bari ma an so ya ci din shine wani ke cewa man wajadal aqwama yakuluna la ba'asa bi akalin inda au an yakula nadban idza an ibi a nafsihim yara wa karahu in kurhum bihim kar zahara wa jaza lamrani izal halus tatar wal hukmu fil hilali nasuhun tasar magana ce wadda aka dauko daga sharhin mutasar na hilali ta ne yasa mutane suna ce to ba laifi ya ci ya je ya ci in sun gayyace shi inda ya tabbatar cewa da san ransu ne da daɗin zuciyarsu ne suka gayyace shi amma in yana tunanin cewa ba wai da daɗin ransu ba ne ba da san zuciyarsu ba ne don suna jin tsoron kai ya ce su marowata ne ko yana suna cin abinci ya zo ya wuce ko a gayyace shi ma ko a yi masa ta yi to wannan karahiya ne aka ce kuma idan bai san ɗaya daga ciki ba to sannan ya halatta ya halatta an dai faɗa a hadisi kullu lahamin nabata min haramin fannaru aulabihi duk wani nama da yake ya tsiri ne daga haramin to wato lalle wuta ita tafi cancanta da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a rasa a wannan al'umma abu biyu ne dirhami na halal da kuma ɗan uwa na gari farkon abin da za a fara rasawa dirhami na halal da kuma ɗan uwa na gari kuma a wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai wani mala'ika da Allah yi tsaye da shi a baitul maqdis kullum mala'ikan nan sai ya shela duk wanda ya ci haram to ya tabbata da farillarsa da nafilarsa duk ba za a karba ba da farillar da yake da nafilar da yake duk ba za a karba ba sannan aubi shafa'a hakanan kuma ci da ceto shine wanda ake kira samanul jahi mutum ya amfani da alfarmarsa don ya sa ka samu wata bukata to kai kuma ka bashi wani abu saboda haka ta yi amfani da matsayinsa don ka samu wani abu kai to kai kuma ka bashi wani abu don wannan amfanin da ya da matsayinsa to ya zamo wato ci ne da ceto a nan wasu malaman suka ce gaba ɗaya ci da ceto haramun ne wasu kuma suka ce a'a karahiya ne wasu kuma suka ce maganan nan tana bukatar tafsiri idan shi wanda zai amfani da alfarmar tasa don bukatar wani tabiya sai ya hada da kashe wani abu nasa ko ko ya yi wahala ko ya tafiya to a sannan don ya karba abin da bai huce ladan wannan aikin nasa ba ba laifi amma idan ya haura to wannan haramun ne ko zamo gaba ɗaya ma ba ɗaya daga ciki yana zaune ne a gidansa ko a inda yake zai ce ai wawa na kaza ai masa to wannan ya karbo wani abu akan ya ce ai wawa na kaza an wawa nan gaba ɗaya haramun ne to kuma an faɗi maganar shi cin to maganar baya wafa don ta yi wani abin haƙƙinka ne amma ba za ka iya samu ba sai ka baya asali an ce a baka ko baka ba da komai ba kan ma ka ba da komai lalle za a baka a asali to amma kuma sai ta yi musamman kamar irin rayuwa ta bai zama sai faka ba in baka bayar ba ka shiga uku an ta juye-juye kenan a juya takardar ka ta koma kasa ai menene ai menene ko a jefar da ita kasa teburi har ta ta kura ma ba san ina take ba to a nan ne aka ce wanda matsalar aka ɗaure shi ta fuskar zalunci to wannan daidai ne shi ya ba da dukiya ga wanda zai magana a sako shi don ya ba da dukiyar shi ba a ce ya yi haramun ba ya rage kuma shi wancan wanda aka baiwa dukiyar haka nan ma wanda duk yake da haƙƙi kenan amma ya zamo ba zai kai ga haƙƙin nan nasa ba sai ya baya to shi ma don ya baya din don ya kai ga haƙƙinsa inda ya zamo yana buƙatar haƙƙin nan lalle to ya ba laifi kenan a sannan sai ya zamo ba laifi kenan a sannan a wajen bayarwa shi da ya bayar sai kuma magana wanda ya karba ita kuma daban ta yi mai bayarwa ya zamo ya bayar a daidai amma mai karba bai karba a daidai ba ko ya zamo mai karba ya karba a daidai amma mai bayarwa bai bayar a daidai ba to au biddini ko kuma ci da addini haramun ne ci da addini musamman kamar mutum ya nuna shi mutasawufi ne na Allah ne ya zamo saboda haka a ringa tara masa duniya to wannan ba daidai ba ne wannan da abin da ya karba akan wannan ya ci haram sai shehu junaidu shugaban sufaye radiyallahu ta'ala anu yake cewa ku masana Allah ku bari a san ku dan Allah a girmama ku dan Allah kuna barin mutane suna nuna su san kuwai ku na Allah ne ko a ina girmama ku dan Allah to ya matsayin ku yake tare da Allah in kun kaɗaita da shi hakan yake ku na Allah ne kun kaɗaita ko kuwa sai a cikin mutane ne don ku kwace kayansu don ku karɓi kayansu kuke nuna haka lalle a kiyaye kenan a gazali yake cewa da mutum ya zauna da sunan shi mai addini ne ana bashi to gwamma ya ɗau ganga ya shiga kasuwa yana kiɗa ana bashi ya fi masa da ya zauna da shi mai addini ne ana bashi musamman in ba mai addinin ne ba domin wannan ya nemi duniya ne ta hanyar duniya neman duniya ko ta hanyar duniya ta ya zama banna amma bannar ala kulli halin bai kai kamar ka nemi duniya da lahira ba ba asara babba irin neman duniya da lahira da duniya ana neman ta da duniya ana neman ta da lahira to har neme ta da duniya ko da ba mai kyau bace da dama dama ko da wannan hanya ba mai kyau bace da dama amma a ce za a neme ta da lahira ai shine babban banna wannan shine babban banna an ce wataran iblis ya je wajen fir'auna a surar mutum sai iblis ya ce da shi ka gane ni kuwa ya ce da fir'auna ka gane ni ya ce ban gane ka ba ya ce ni ne iblis sai fir'auna ya ce da shi to so nake ka faɗa min da ni da kai waye ya fi wauta shi kansa fir'auna ya san da ya ce ana rabu kumul a'ala wauta ya yi babba iblis ya san cewa da ya ce a sujudu a asjudu liman halakata dina wauta ya yi babba ba Allah bane ya ce sujada me na duban cewa ai hulika min dini cewa na ba da aka ce sujada ai daga yumbu aka yi shi sai ya ce sai iblis ya ce da shi ai kai kafi wauta don ni cewa ne kawai ba zan sujada ba amma ban ce ana rabu kuma la'ala ba ban ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ba kai ko ka faɗa iblis ya sai fir'aun ya ce a haba abaran kai daɗe ai kafi ne ai kafi ne kai fa sai da aka ɗaukaka matsayinka ka zamo kana tare da mala'iku kana komai tare da su amma aka baka umarni ka kibe kaga daman ni ai a nan ƙasa aka bani ba ba ɗaukaka matsayina ba amma sai iblis ya ce to ai kai ni bannar da ne mutum mahaluki ne kama kamata aka ce an fifita ni a kansa na ce ban yadda ba kai ko cewa kai kai ubangiji to sai fir'aun ya ce to a kyale wannan a duniyan nan muna da na uku a duniya muna da uku da na uku sai fir'aun ya ce kwarai ku an sai iblis ya ce kwarai kuwa muna da na uku shine wanda yake cin duniya ta hanyar lahira yake nuna lahira ga mutane don ya ci duniya wannan shine wato na hukum to wa an yi wa kira salat au an yi wa kira salat ko jinkirta sallah an wakatil hasan daga wakacin da yake muhutari ya jinkirta sallah daga wakaci muhutari shi ma haramun ne a jirkinta sallah daga wakacin ta muhutari in ba da wani hanzari ba haramun ne to ko a bashi nan baiki uku kenan to hamzun wa lamzun abasun suhuriya zinan wa an yanzu ra ajnabiya wala zatun bi sautiha wal aqlu بغير دين النفس لا يهل أو من شبهة أو الدين وأن يخرج الصلاة عن وقت الحسن عبد